والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau 25 ga watan sha'ban lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 kuma yau goma sha hudu ne ga watan biyu lissafin miladiya shekara 2026 Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin masallacin Imam Malik anguwar Makarafu ta cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da darasin da muke na mako-mako cikin littafin Muktasar al-Kaba'ir na Imam Zahabi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama ko kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi sai dai yau za mu yi bayani ne akan adabu sau malam ya ce yustahabbu lissa'im an so ga mai azumi waɗansu ladduba ga su nan kamar guda bakwai as-suhur an so mai azumi ya kasance yayi suhur suhur din nan abinci ne mai albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da yin suhur cikin suhur akwai albarka har yake cewa kayi suhur din nan koda da makuryar ruwa ɗaya ce ka yi sahur ɗin nan ko da dabino ƙwaya ɗaya ne wato duk ƙanƙantar abin da za ka ci a sahur to ya yi kuma ka samu wannan albarka lokaci ne mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar ya ce ta saharo ya ahalar ƙur'an ya ko mutanen alƙur'ani ku yi sahur fa inna fi suhur baraka domin a cikin suhur akwai albarka wannan ladabi na farko kenan ladabi na biyu ta ajilil fitri gaggauta buɗe baki daga zaran rana ta faɗi ka sha ruwa ba jarunta bane ka ce ni ai sai na yi sallar magariba nake shan ruwa yo in kai haka ai ba jarunta kai ba ka saba wa sunna ne so ake yi da zarar rana ta faɗi ka sha ruwa shine jarunta kai koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam shine kayi daidai shine ka zama jarumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alheri ba zai gushe ga mutane ba matukar suna jinkirta sahur kuma suna gaggauta buɗe baki. An fi so kai sahur ɗinka dab da ketowar alfijir. Buɗe baki da zarar rana ta faɗi ka sha ruwa. ce sai duhu ya shiga. In ka ce sai duhu ya shiga, kana koyi da Yahudawa ne. kai kuma an ce ka saba wa Yahudi da Nasara, kar kai koyi da su. Inde kana so kai koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam da zarar rana ta faɗi ka sha ruwa. In baka gane faɗuwar rana ba sai ka saurari kiran sallar ladan. Shi ladan ɗin sai ya tabbatar da rana ta faɗi yake kira, sannan kuma sai ya sha ma ruwan yake kira. ladabi na uku addu'a inda alfitr addu'a yayin shan ruwa. To yaushe ake addu'ar? Ladan ya shagaltu da kiran sallah kai kuma ka shagaltu da addu'a? Baka ci komai ba? A'a. So ake sai ka ci wani abu ko ka sha, ko ka ci dibino, ko ka sha kankana ko lemo ko ruwa, ka ɗan taɓa wani abu dai. to sai kuma kai addu'a addu'a a wannan lokacin karɓaɓɓiya ce ba a mai da ita a daidai wannan lokacin saboda sigar addu'ar ma ya ce zahabar zama'u ƙishi ya tafi in baka sha ba ai bai tafi ba kuma idan rana ta faɗi da zarar rana ta faɗi to azumi ya ƙare ko baka sha ruwa ba azumi ya ƙare to gwara ma ka sha ruwa to bayan kayi wannan addu'a wacce aka samo daga ma'aiki alaihi salatu wassalam to sai kuma ka ɗora akan addu'o'in bukatunka na yau da kullum damuwoyinka abin da ke damunka to kenan sai ka sha ruwan sai kai addu'a. Sai dai kar ka shagaltu kuma da cin abinci kuma ka manta da addu'ar, kai ta zubawa, an jera maka kwanuka da yawa a gabanka. Ko? Ka zuba wannan ka zuba wancan a'a, da ka ɗan taɓa, to sai ka tsaya kai addu'ar. Ka haƙura ka je ka samu sallah a jam'i magariba, sai ka dawo ka ci gaba da zubawa. saboda kar kai hasara azumin ka yayi armashi yayi inganci to a ce kana kiyaye kuma ibadodinka musamman farilla to kar kai wasa ladabi na hudu alkaffu amma ya tanafi ma'asiyam fa yamsaku qalbahu wa jawarihahu anil haram mutum ya kame daga abin da zai kore ladan azuminsa, ya kame zuciyarsa, kar ya bar zuciyarsa ta ta saƙa masa shirme da banza da wani abu. Kenan ka shagaltu da ambatan Allah a zuci da harshe da gaɓɓai duka, ka shagaltu. Ka tsara lokacinka. daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan yi karatun Qur'ani lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan daina cefane lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan daina kaza ko in fita aiki ko sana'a ko kuma in je kaza lokaci kaza ku na sauraron tafsiri ne lokutan sallah kuma kar a yi wasa da su, kiyayewa sallah, ba mai kiyayewa sallah sai mumuni. To, gaɓoɓinka ka kiyaye su daga aikata haram, sai ka ga abin mamaki. Wai da azumi lokaci ne mai albarka, ayyaman ma'adudat, lokaci ne kwanaki ne ƙididdigaggu. ishirin da tara ne ko talatin kwanakin. To, amma waɗannan kwanakin, wai a su ma ‘yan bal ba su haƙura da bal ɗin ba, ana wajen tafsiri su kuma sun sa fandola sun fita filin bal suna ta guje-guje da wani abu dunkulalle, suna ta bugawa. kai wasu ma saboda lalacewa, wai ma da daddare suke zuwa sibal ɗin saboda an sha ruwa, yanzu da azumi akwai wahala a ta guje-guje, to da daddare sai a kunna musu wuta, su biya kuɗi kuma su wahalar da kansu. Kuɗi mai yawa za su biya, su ta bugawa da daddare. sun gaji a dawo a yi wanka a kwanta bacci ba za a tashi ba kuma sai asuba wani ma sai gari ya waye saboda ya gaji ka almabazarantar da lokacinka ka yi wasa da lokacinka lokaci ne mai albarka lokaci ne da ya kamata ka kula ka tsara lokutanka lokaci ne da ya kamata ka tsaya kai shiri ka fuskanci ubangijinka kar kai wasa da shi wani ma sai ka ga wai ana azumin su kuma karta suke what suke yi suna ta buga waɗansu katina suna ta ihu sun shagaltu da wannan aikata haram ɗin wasu kuma dara wasu fa suna zaune zaman kashe zaman banza yawa ba abin da suke yi na neman duniya ko na neman lahira ba su mahimmanta lokaci ba ba su tsara lokacinsu ba kuma lokacin tafiya yake yi in ya tafi ba zai dawo ba to ka tsaya kai wa kanka fada ka tsara lokacinka duk minti ɗaya in ya tafi hasara kai in baka tsara ba shi lokaci baya jira tafiya yake kuma in ya tafi ba zai dawo ba kuma ba za a maimaita maka shi ba to kar kai wasa da lokacinka shi yasa Allah ya rantse da lokaci a mabambantan da sigogi daban-daban da sunaye daban-daban saboda mahimmancin lokaci ya dunkule ma ya rantsuwa da zamani gaba ɗaya ce wal asri Allah yana rantsuwa da zamani gaba ɗaya lokaci innal insana lafi khusrin lalle dan adam yana cikin hasara illal ladina amanu sai waɗanda suka yi aikin imani a lokacin su ne ba sa cikin hasara illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai wata wasau bisabar suka yi wasicci da gaskiya wata wasau bilhaq kuma suka yi wasicci da gaskiya suka yi wasicci da haƙuri a junansu suka tsaya akan gaskiya kuma suka yi haƙuri haƙurin kuma sun yi haƙuri akan bin Allah sun yi haƙuri akan rashin saɓa wa Allah sun yi haƙuri akan abubuwa da yake samunsu na ƙaddara na jarrabawa wani lokaci sai Allah ya ce wa duha Allah ya rantse da hantsi wallaili idha ya gasha Allah ya rantse da dare lokacin da duhu yake lullubewa shi wannan hari idha tajalla ya rantse da yini da rana lokacin da haske yake duhun yake kwaranyewa haske yake malalowa saboda saboda mahimmancin lokaci. To, kai ɗan Adam, innama an ayyam, kai ɗin kanka kwanaki ne, kullama zahaba yawmin zahaba ba'adu, duk lokacin da wani yini ya tafi to sashinka ne ya tafi karkai wasa, karkai ƙasa a gwiwa, karka sake. So da ka mahimmanta lokaci, yanzu wacce shekarar da ta gabata, mun yi azumi da wasu da yawa amma wannan shekara kuma babu su kuma duk yadda ka so ka gansu sai dai a foto ba za ka gansu ba duk yadda ka so kai magana da su ba zai yi ba to kai ɗin ka sani cewa za ka gama wannan azumin baka mutu ba koko za ka gama wani azumin kuma ka riski wani azumin da falalarsa da darajarsa da kominsa ba ka sani ba yau ita ce taka gobe ba ka san me zai faru ba to ka tsaya ka yi aiki a lokacin da kake da dama kafin dama ta kubuce maka yanzu akwai numfashi a jikinka to yi ƙoƙari ka amfana da wannan lokacin kafin a cire numfashin Allah ka datar da mu ladabi na biyar yustahabbu lis-sa'im an so ga mai azumi ya ringa yin aswaki athna asiyam lokacin da yake azumi duk aswaki mustahabi ne ba bambanci da safe da rana da la'asar duk ba bambanci zaka iya aswakinka malama dai abinda suke cewa an fi so ka yi da busasshen itace akan ɗanye amma in baka samu busasshen ba ɗanye kake da shi yi kayanka babu ma itacen sai makilin da brush shi ma yi kai dai ka kiyaye kar ka zurfafa kan ruwa ya shige maƙoƙoshinka amma yin aswaki mustahabi ne za ka iya yi za ka iya aswakinka hakan nan sanya magani wanda ba sha ake ba ba haɗiya ake ba to duka ana iya yi a cikin azumi har allura wacce ba ta abinci ba baka da lafiya sama-sama kuma zaka iya azumi to zaka iya amfani da maganunuwa wanda ba sha zaka yi ba ba haɗiya zaka yi ba ba kuma a matsayin abinci suke ba to duka wannan ya halasta yana cikin mubah abu na shida wa alaihi iltizamul judi yana kan mai azumi ya lazimci kyauta kar ka kasance baka kyauta ka lazimci kyauta kyautan nan ka yi ta gwargwadon yadda kake da hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas shine mafi kyautar mutane kuma lokacin da yafi kyauta in ramadana ta shigo ya shigo ramadana ma in goman ƙarshe ya shigo sai ya ƙara kyautar manzo Allah an rawaito yana kyauta kamar sakekkiyar iska kyautar da baya tsoron talauci to karkai ƙasa a gwiwa liyunfik zo sa'atin min sa'atihi kowa ya ciyar gwargwadon wadatarsa wani zai iya yin kunu da ƙosai da shinkafa ya kawo ko ya raba kyautar ko ɗanye ko a dafe to ka yi karka fasa wani dibino zai iya saya ka saya wani kankana zai iya saya sayi wani siga zai iya saya sayi kada kana da dama baka yi ba zaka ciza yatsa ka ce a mai da kai duniya fa asaddaqa wa akun minas salihin kai sadaka kuma ka kasance cikin mutanen kirki Allah ya ce walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha da ɗai Allah baya jinkirtawa rai idan ajalinta ya zo. Saboda haka, kafin ka zo ka cize yatsa, ka ce a ɗan saurara maka, ka bar wani aiki ba ka yi ba, to Allah maɗaukakin sarki ya ba ka dama yi amfani da wannan damar, kada ta kuɓuce. Ka kasance mai kyauta. a watan Ramadan wa mudarasatul Qur'an da kuma bita darrasa nika alqur'ani ka ringa nika alqur'ani kar kai wasa da nika alqur'ani ka ninnika shi sosai akwai wanda ke sauka biyu a cikin ramadana kullum akwai mai sauka ɗaya akwai mai sauka ɗaya a kwana biyu akwai mai sauka ɗaya a kwana uku gwargwado yadda za ka iya to ka yi wata ne na alƙur'ani ƙur'ani ya tabbata cewa Allah ya ce shaharu ramadana alladhi unzila fihi alqur'an watan lamarana wanda a cikinsa ne aka saukar da alqur'ani shi qur'ani hudan linnasi shiriya ne ga mutane watan alqur'ani a cikinsa ne aka saukar da alqur'ani domin shi alqur'ani yayi sauka iri biyu an saukar da shi daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza a sama ta ɗaya to an saukar da shi ne a watan ramadana sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da shi a wani dare mai albarka shine daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza sai Allah ya fayyace inna anzalnahu fi lailatul qadari mun saukar da shi ne a daren lailatul qadari daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza daga nan kuma aka yi shekara 23 ana saukar da shi ga ma'aiki alaihi salatu wassalam zuwa duniya daga sama ta ɗaya zuwa duniya gwargwadon abubuwan da suke faruwa da kuma suke afkuwa shi yasa aka ce ma qur'ani yayi sauka iri biyu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi su kutum da guda, da gaskiya muka sassaukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan har tsawon kwana ishirin da uku. To watan na Alƙur'ani, mala'ika, eh? Shekara ishirin da uku, mene ce? Ai, to, kun ji, shekara ishirin da uku aka yi ana saukar da shi, ba kwana ishirin da uku ba, afuwan. watan na alƙur'ani ne mala'ika jibril alaihi salam yakan sauko duk shekara tun daga lokacin da aka fara saukar da alƙur'ani duk shekara yakan sauko su bitar abin da aka saukar na wannan shekarar to shekarar da ma'aiki alaihi salatu wassalam zai rasu sau biyu ya sauko suka yi bitar alƙur'ani daga farko har ƙarshe sauka ta ƙarshen Zaid bin Thabit yana gefansu aka yi wannan bita. Mun san mala'ika Jibril yana zuwa ne a siffar wani bihiya, wani sahabi, sai ya zo ya zauna, ba lalle ka gane sai ma in ya tafi manzo Allah ce, kaga wanda muke zaune da shi? Sai ya ce, lalle kaga alkhairi mai yawa, to wannan mala'ika Jibril kenan. Allahu Akbar. To ka ji fa. saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bitar alqur'ani to kai ma kai dan mara ka zage damtse kar kai wasa mala yace wala la siyama fi ramadana tun ba ma a watan ramadana ba kar ka kasance a rayuwarka ba ka da tsarin karatun alqur'ani to in ramadana yazo kuma ka yawaita ka zage dantse ka sake zagewa dantse kar kai wasa abu na bakwai na ƙarshe yustahabbul ijtihad fil ibadat an so ka yi ƙoƙari ka zage dantse wajen ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan watan ramadana ya zo zagewa dantse yake yana ibada iya ƙarfinsa to idan goman ƙarshe ta shigo kuma manzo Allah yana ɗammara, yana ɗaurewa lawurjansa, yana raya daransa gaba ɗaya, wa aiƙaza ahalahu ya tayar da iyalansa su masu raya daren, to kar a yi wasa. Lokaci ne, mausumi ne mai albarka, a cikin daren akwai wani dare ɗaya wanda alkhairinsa kimanin shekara tamanin da uku ne da wata hudu. lailatul qadari khairun min alf shahrin malamai suka ce in ka samu sallar magariba a daren ka riski daren to ya za ka yi wasa in ka samu isha a daren ka riski daren tun daga magariba daren ke farawa to ya za ka yi wasa an ce ma wannan daren ibada a cikinsa kamar kayi shekara 83 ne, to ya ba za ka zage dantse ba, ya ba za ka ƙara wani hoɓɓasa ba, ya za ka yi sakaci. Daga daren ya shiga karkai wasa, ka zage dantse kai ta yin iya ƙoƙarinka, in Allah ya karɓa yaya, eh, ba ka more ba? saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagewa dantse yake yi yake ƙara ƙoƙari yake himma yake ƙara ƙwazo akan abin da yake yi saboda haka watan ramadana lokaci ne da ake so a fuskanci ubangiji ga mu da barazana iri-iri to ya ba za mu yi addu'a ba kuma mu da mun san Allah ya ce yana nan yana sauraro? Shi Ubangiji ta'ala fushi yake in ba a roƙonsa, Allahu ya gubabu in tarakta su'alahu, wa Ukhayya ibn Adamu ya gubabu hina yus'alu. Allah fushi yake in ka daina roƙonsa, ɗan Adam ne in ya ga mai roƙonsa kuma sai ya ɓata rai, sai ya fuska, sai ya fushi, ce gashi nan zai matsa mu. Ba haka ba ne? maimakon in ka ga wanda yake mabukaci kai farin ciki kai fara'a ka masa abin da zaka iya ba shikenan ba ka wuce wajen ba ka da shi ka bashi hakuri ko ba haka bane to muna da barazana iri daban-daban masu jadayen kunne sun hasko mu suna so su ga yadda za su cutar da mu kuma Allah yana tare da mu to mu ta addu'a Allah ya mai da kaidinsu a kansu, Allah ya shagaltar da su da abin da zai ebe musu, ɗauke musu hankali su kasa yi mana wani abu, Allah ya mana maganinsu. Allah ya shiryar ma da su gaba ɗaya su musulunta. Su ce, Hashe haka musulunci yake? Su ta shiga musulunci kawai. ya Allah ka karba addu'ar mu Allah ka musuluntar da su ka sanja musu da munanan abu ya koma kyawawa kaidinsu Allah ya mayar musu a kansu ƙudura-ƙuduransu mummunana Allah ka sanja musu su su zama kyawawa Allah ka kare mu ka ba mu kariya da kariyarka ka mana ɗauki, ka ka mana ɗauki, kamar yadda ka ba da ɗauki da kariya a yaƙin Badar, a yaƙin Uhud, da sauran yaƙoƙi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mai da ma wanda ya aika, ya Allah ka ka mana ɗauki, ka ka mana agaji. Mu mabukata ne, Allah ka ka mana ɗauki da agaji. Allah maɗaukin sarki ka ba mu damar mu sake zage dantse mun samu lokaci na ibada Allah karɓa mana ayyukanmu saboda haka manzo Allah yana zage yana zage dantse a cikin watan Ramadana al in yazo kuma goman ƙarshe yana ƙara ƙwazo sosai to mu ma mai koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حقيقة kyakkyawan koyi ya kasance ta bin farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake kaunar ya game da Allah lami lafiya kuma ya ambaci Allah mai yawa kun san mutuwa tana da nau'uka tasabbabul aminene asbab wal maut wahidun sababi suna da yawa amma dai mutuwa ɗaya ne idan mutum ya mutu a tafarkin Allah to ai bai da damuwa kana cikin ibada aka kashe ka shikenan sai ka wuce aljanna kawai to Allah ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah Allah ya kai mu Ramadana ya ba mu ikon yin abin da ya dace cikin wata ya kawo mana saukin rayuwa gaba ɗaya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya kawo mana ɗauki a rayuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم إيه إيه a makogoro ko ya ce maganin ciwon ido duk wani magani ana iya sa shi na ido ɗin ba wani abu ba wani abu ana sawa allura ma ana yi ba za a ɗaura drip ne na ruwa wanda irin su drip na ruwa ko wani abu ba wanda zai shiga har ciki ba ko ya ma amfani a matsayin abinci shine ba za a yi ba mai inhaler ma zai iya shekawa to ƙarshe ina neman addu'a wajen ‘yan uwa da duk wanda wannan sauti ya kai masa bisa wasu bukatu na alkhairi. Allah biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi. Da duk waɗanda suke da bukatu na alkhairi, Allah biya musu bukatunsu na alkhairi. Ko a wata Ramadana in an zo shan ruwa ko sahur, ina so a tuno da ni amin addu'a. Assalamu alaikum.